أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم za mu ci gaba da karatunmu na darasin hadisi inda muka tsaya a hadisi na biyu inda jibrilu yake ce ma annabi ƙala akhbirni anil iman mun yi juz'in farko inda ya tambaye shi akhbirni anil islam annabi ya gaya mai an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tutiya zaka har zuwa ƙarshe ya ce mai sadakta suka ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman sai jibrilu yake tambayan annabi akhbirni anil iman to ka bani labari akan imani me mafhumin imani al-iman dai لغة التصديق مصدر آمن يؤمن إيمانا ابن مالك يفدي قياس مصدر شيء وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكي تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا إفعالا شيء مصدر دينش آمن يؤمن إيمانا to shi dai a lugatan at-tasdiq mutlaqu tasdiq gaskatawa da kome shine iman istilahan kuma shine an tumina billahi wa mala'ikatihi yanda yazo har zuwa ƙarshe to anan malaman hudud malaman manatika suna da magana tunda an yi tambaya an ce mal iman to sai amsan kuma ya zamanto an tumina kuma tsakanin iman da an tumina alaƙan akwai mushtaq da mushtaq minhu abu ne wanda sanin ɗayan ya dogara akan sanin ɗayan to kuma wannan a wajen ta'arifi ba ba abu ne karɓaɓɓe ba a wajen masu hudud malaman manatika don suna faɗin abubuwan da mahzurat abubuwan da ba a yadda a kawo su cikin ta'arifi ba suna kawo wannan a ciki akhdari yana cewa wala bima yudra bi mahdudin wala mushtarakin min alqarinati khala yace ba zai yi ka kawo a ta'arifi ma yudra bi mahdudin zaka kawo hadd amma ma'rifatu hadd ma'rifatu wannan haddin yatawaqqaf ma'rifatu ala ma'rifati almahdud sai zamanto za a yi ta zaga ba za a san haddin ba sai an san mahdud ba za a san mahdud din ba sai an san haddin to ga wannan yana daga cikin abubuwan da suke bata ta'arifi tun daga farko da yake cewa wa shartu kulli nan yura mutarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada bayan ya kawo anwa'ut ta'rif had da ras tam duk kowannen su da naqis sai yake faɗin haka shi yasa suka mai da ta'rifin malamai wasu da suka yi ta'rifin haddin ilm suka ce ma'rifatul ma'lumi ta'riful ilm da suka ce al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lumi suka ce ai bai ba ya saba ka'ida saboda al-ilm shine mahdud din to an ce kuma al-ma'lum sanin ma'lum ma'rifan sanin shi ya dogara akan sanin al-ilm haka za a yi ta zagawa a yi ta daur shi kuma batil ne to shi yasa kamar yadda imamul haramain shi ya kawo wannan tarifi na shi na ilm a warakat masu waƙewa nazmi suka yi nazmin shi علمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصف المحتوم كاجا معرفة الم... العلم هو معرفة المعلوم إريديني دا الإيمان ما الإيمان أخبرني عن الإيمان يتي الإيمان أن تؤمن مشتق دا مشتق منه تو كامون كسم مشتق لابد أن تعرف المشتق منه to anan malamai wajen amsawa da raddin wannan i'tiradin sun ce ai a wannan min babi ta'rifi al-lughawi bi shar'i saboda an an fassara an yi ta'rifin lughawi ne da shar'i ba wai alaka na haddi bane yanda malaman manatika suka zuba shi lugatan al-iman din shi aka arrafa shi istilahan kaga sai ya zamanto an kauce ma wannan ka'ida da malaman manatika suke cewa an saba din to yace annabi yace mai an tumina billahi imani shine kai an tumina billahi kai imani da Allah ka gaskata shi ka yadda da wannan kaɗaituwan shi da ƙayyumiyan shi da wahdaniya da duka sauran sharuɗoɗi wannan abu ne da ya shafi aƙida da imani saboda gaibu ne anan gaibu shine abubuwan da hawas ɗin mutum guda biyar ba sa riska ba sa gani kamar ido ba zai gani ba hannu ba zai taɓa ba hanci ba zai sansana ba halce ba zai ɗanɗana ba kunne ba zai ji ba alhawasul khams to duk abin da baya wa'innan ba sa riskan shi shi za a kira shi da gaibu to nan ne imani yake zuwa to kaga an tumina billahi kai imani da Allah nan da ba ka gane shi wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wanda ba ka ganin sunna shi yasa imani ya zamanto haka to kaga nan na an tumina billahi bari ne daga ka mutum ya bar ilhad ka zamanto mutane dama yanda Allah ya kakkasa su haka suke akwai wayanda ba su yi imani da Allah ba ma gaba ɗaya sun yi inkarin wujudin shi bil kulliya sun ce babu wani wata kowa wanda take nan ita take yi take take da ƙuduran yi ta zartar babu wannan babu wani abu sunan shi ubangiji ko Allah ko wani fawa haka daban sun yi inkarin wannan mulhidun kenan akwai wanda kuma sun yi isbatin akwai ubangiji to nan ne inda sabani kuma zai zo wannan ya ce a wannan dabban ne ubangiji wannan gunkin ne a wannan mutumin ne har annabawa wasu sun allanta su to nan ne wannan ɗin bidayen imani daga nan yake farawa ka yi isbatin wujudillah sannan kuma bayan nan imani da sauran ya biyo baya to kaga da aka ce an tumina billahi an hau daraja ɗaya kenan wa mala'ikatihi sannan imani da mala'ikun mala'iku nan ma mutane akwai wayanda ba su yi imani da mala'ika ba wasu sun ce babu wani halitta daban da wa'inda muke gani ɗin nan hatta kai su ma ga inkarin wujudin mala'ika da inkarin wujudin jin saboda nisan su a cikin madda da inkarin duk wanda yake abun da yake mawara almadda duk abun da gaibu ne suna inkarin wujudin shi saboda duk abun da ba za su gani ba ba za su taɓa ba ba za su ji ba to shi la wujuda lahu a wajensu to shi ne ya kai su da inkarin wujudillah da inkarin wannan wujudin mala'ika har wujudin jin to a cikin addinai na samawiya akwai wayanda su kuma a'a sun yadda da cewa akwai mala'iku sun yadda sun yi imani da Allah amma kuma mala'ikun nan ba duka suka yi imani da su sun yadda wane mala'ika ne sun yadda wannan ba su yadda da mala'ikancin shi ba ko kuma a ba sa san su sun cire shi daga cikin mala'ikanci ka kamar yahuda yahuda sun yadda da mala'iku suna son mala'ika israfilu amma ba su san jibrilu me yasa saboda shi israfilu shi yake zuwa da abun alheri ruwan sama tsire-tsire wannan abun da Allah ya wakkala mai ken shi kuma jibrilu Allah ya wakkala mai abubuwa da yawa daga ciki shine saukar da azaba da wasu abubuwa da shi sa suka ce su ba sa son shi to kaga wannan su ba wai ba su yi imani da mala'iku ba ne sun yi amma kuma sun mai da wasu yadda annabawa suka mai da wasu suka yi imani da wasu haka a mala'iku ma suka mai da wasu to kaga wannan duka ba sharaɗi ba ne ba za ka yi imani imani da ɗaya baya yi ma mutum shafa'a a ce a to shi kenan tun da ya yarda da wani a gwanda shi ya yanzu ya yi imani a bai imani ba in ba za ka karɓe su duka ba to ba ka yi imani da su duka ba su ɗin ma wanda ka ce ka san su za su ce ba san ka ba inda ba ka san sauran ba to wa kutubihi da littattafan Allah littattafai kuma dama wasu sun mai da manzo ya zamanto yana da littafi shine sharaɗin risala yadda malamai suke saɓani tsakanin annabiyu da ar-rasul wasu sun sharɗanta sun farraka tsakaninsu da cewa ar-rasul shine mai littafi annabiyu kuma shine wanda baya da littafi da dai wannan saɓani ne na malamai yana da tsayi kowa da irin hujjojin shi to akwai littattafai na Ubangiji da ya saukar akwai alkur'ani fiyayyensu wanda aka ya zo ta hannun fiyayyen manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai attaura wanda ya zo ta wajen annabi Musa akwai suhuf na Ibrahim akwai zabura na annabi Dawudu akwai injila wanda ya zo ta wajen annabi Isa wayannan kutub din imani da su wajibi ne amma imani da su a yanda suke kama a harrafa su saboda littattafan Allah in an harrafa su an ƙara harafi ɗaya ko an rage harafi ɗaya to bai zama na Allah ba ya zama na wannan wanda ya ƙari ko ya rage to wayannan wanda suke hannu dukkan su kutub ne muharrafa an jujjuya an rarrage an goge an ƙara wasu abu da sai suka zamanto wa'innan ba littafin Allah ba ne ƙwar'ani ya zo ya faɗi cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i ya tabbatar da cewa goge-goge gashi na a canja wannan a rage wannan a ƙara wannan haka suka ringa to kaga imani da wa'innan asalin littattafan wajibi ne yana daga cikin arkanin iman shi ma a ciki akwai saɓani wasu za su ce maka su ba su imani da kaza ba sun yi imani da kaza kamar yahudawa gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan sun yi raddin injila ba su yadda da ita ba ba su yadda da wanda ya zo da ita ba su yadda da annabtan shi ba bal ma bil aks suna sukan shi suna rage darajan shi na ɗan adam ma na mutum suna suka akai ta ce wal yawmil akhir haka kuma imani da ranan ƙarshe ranan tashin ƙiyama shi ma dole ne akwai wa'inda suke gani cewa babu wannan ranan da za a zo ranan ƙarshe duka za a za a mutu gaba ɗaya bayan na a yi tashi a yi hisabi a yi waye akwai duk masu inkarin wani ya ce wato mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma ka yi imani da ƙaddara khairihi ƙaddara mai kyau ko kuma sharrihi ƙaddara mummuna duka ka yi imani da su kuma dukan su zamanto ka yadda cewa daga Allah ne ƙala shi jibrilu ya ce mai sadakta kayi gaskiya to kaga anan ya gama gaya mai mafhumi iman shine ga sunan abin da ya ambata mai istilahan ɗin to shi kanshi iman ɗin malamai sun yi saɓani a kan shi cewa mai bambancin shi da islam akwai bambancin iman ne da islam ko babu wasu suka ce a akwai bambanci babban dalili akan akwai bambanci shine wannan hadisi jibrilu ya tambaya ya ce akhbirni anil islam aka gaya mai ya ƙara cewa kuma akhbirni anil iman shi yake gwada ba ɗaya ba ne don da ɗaya ne da an ce mai a ayan baka amsa tun da ka ce akhbirni anil islam wasu kuma sun ce a kusan ɗaya ne iman da islam duwan abu ne ɗaya suna da ɗan dalilolinsu da hujjojinsu da suke dogara da shi daga ciki akwai aya da take cewa suna cewa ayoyi da yawa za ga sun zo suna magana su kawo iman a kawo islam a matsayin abu ɗaya ne daga ciki akwai inda Allah yake cewa yana ba da kisan yadda aka halakar da mutanen annabi ludu ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin an kira su a nan farko ghayra baitin min almu'minin an kira su a farko fa akhrajna man kana fiha min almu'minin kuma ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kaga yana gwada cewa da iman da islam da abu ɗaya a wajen wayanda suka tafi haka to malamai sun yi raddi akan hakan sun tabbatar da cewa a'a islam daban iman daban sai dai duk da ma masu hujjan cewa daban-daban ɗin ne Allah ya riga ya bayyana a fili a aya ya faɗa cewa ba daidai ba ne ya faɗa ba daidai ba ne saboda munafukai na arab na ƙauye sun zo suna gadara suna tinƙaho suna cewa ai su mumine ne su yi imani Allah da ya kawo magana ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kuna cewa kun imani a lam tu'minu ba ku imani ba qulu sai dai ku ce aslamna kun musulunta amma ba ku imani to shi yake gwada kaga islam ɗinsu daban imanin kuma daban to inda sai malamai suka bambanta cewa amma duk inda suke in ɗaya ya zo yana wakiltan ɗaya amma an su duka suka zo su biyu yana gwada kowa ya zo a ofis ɗin shi ne kowa ya zo da ma'ana ne na shi kaɗai daban da na ɗaya amma in ɗaya ya zo yana wakiltansu haka kuma akwai hadisi da na ibnu abbas wanda annabi yake tambayan wasu baƙi ya ce musu a tadruna mal iman shin kun san me imani al imanu an tashhada an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah kaga sai ya tambaye su kun san me imani suka ce a ya ce to ai imani shine an tashhada an la ilaha illallah sai aka kawo iman aka kawo tarifin islam aka haɗa mai a ƙarshe aka ƙara ya cewa an tu'addul khumusa min al-maghnami ƙari akan iman da ihsan iman da islam duk da wannan hadisin wani malami na hambaliya wanda ake kiran shi a tufi mai littafi a ta'ayyin ya yi nisa har ya zame wajen muƙarana tsakanin wannan hadisin na ibnu abbas da wannan hadisi na sayyidina umar hadisin Jibril wajen ƙaranawa tsakani da tarjihi yake cewa ai wancan baya darajan shi kaɗan ne tunda annabi ne kawai ya faɗa uzu billahi wannan kuma tunda ai annabi ne da Jibrilu a haɗe don haka ƙarfin shi ya fiya to wannan zamewa ne Allah ya gafarta mai sannan kuma malamai sun imani akan iman ɗin shi kan shi hal yazidu wa yanqus imani tunda an ce shi tasdiq ne gaskatawa ne yana ƙaruwa ko baya ƙaruwa abu hanifa ya tafi akan cewa al'imanu la yazidu wala yanqus saboda tasdiqul jazim tsananin gaskatawa da abu shine imani to me zai jawo kuma a ce ga imanin ka nan wani abu ya ragu da shi ya zama dama tuntuni akwai shakka kenan a gaskatawanka sauran majoratin malamai suka tafi akan cewa al'imanu ya zidu wa yankus yazidu bil amali yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati majoritin malamai suka ce ai imani yana karuwa da ayyukan ta'a yana kuma raguwa da ayyukan sabo mutum yayi sabo to ya haka zai rage mai imanin shi in yayi aikin da'a kuma annan zai kara mai imani shine malamai zaka ji suna faɗi ibna alaihi zaidu wan nuqsanu hal yantami ilaihim al imanu akan sabani akan al iman hal yazidu wa yanqus aka ji suna cewa wal khulfu fi nuqsani wa ziyada muqarrarun inda al ifada wa qila lil a'mali yarji'ani fayantafi al khilafu fi al ma'ani sabani ne na malamai amma arrajih wanda ya fi inganci a cikin maganan shine cewa al'iman ya zido yankus saboda Allah yana cewa amma allazina idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa amma allazina amanu fazadatuhum imanahum wa hum yastabshirun in an saukar da wasu surori wasu ayoyi na alqur'ani faminhum a cikin munafikai wani zaka ji suna tambayan yasu yasu daga da muminai tare da su ayyukum zadatu hazi imana kai aini imani ya karu wane ne kuma shi ma da ya ji wannan imanin shi ya karu fa amman ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wayanda suka yi imani kuma su kan daga jin wannan zadatuhum imanan Allah ya tabbatar da cewa eh imanin su ya karu bayan saukar da wa'annan surorin to kaga tunda Allah ya riga ya faɗa zadatu mu imani yana gwada eh imani yazidu wa yanqus Allah ya ce fasdadu imanan ma'a imanihim kaga al-iman kenan yazidu wa yanqus aha sai iman din kuma shi har yanzu tambayan jibrilu na farko da ya akhbirni anil islam a can mun ce cewa al-islam abu ne wanda ya shafi ibada na zahiri ayyukan jiki na sallah na ibada duk shine abubuwan da suka shafi islam wanda shi kuma shine addini malaman bangaren su ne ake kiransu da malaman furu'a ko malaman fiqhu الفقه الأصغر الفقه الأكبر شيني الإيمان الفقه الأصغر كما شيني الإسلام da wani ma'ana kuma shine alfiqhul akbar shine ilimin aqida da tauhidi wanda duk yana da suna ilmul kalam da sauransu alfiqhul asghar shi kuma shine al-islam wanda shine ilimin fiqhu musamman na mazahibul arba a wajen ahlus sunna da sauran mazahib to kaga shi islam aiki ne na zahiri wanda ana ganin shi sallah da azumi zakka da sauransu amma iman kuma wani abu ne na kalbi abu ne na zuciya wanda imani ne ba da gaɓoɓi ake aiki da shi ba abu ne na baɗi ne shi yasa malamai suka ce in mutum ma ya musulunta shin sharaɗi ne a ringa ganin shi yana yin salloli yana ibada ko kuma a'a ko kuma a'a ya za a yi bai yi imani ba tun da baya yin wannan ko kuma a'a kawai imanin za a lura da shi to malamai suka ce dai in mutum ya yi imani ko ya musulunta a gabaya wa innan ayyuka na addini ɗin to za a mai mu'amala na na zahiri in kana musulmi kana ayyuka sallah da ibada da sauransu kuma ya zamanto zuciyanka ma ya yi mutabaka da abin da kake a waje kai ne musulmi za a maka mu'amala irin yadda ake yi ma musulmi da ranka in bayan ranka za a maka wanka amma sallah yanda ake yi wa musulmi a birni ka magabartan musulmi amma wanda baya yin wannan ko kuma ya zamanto yana cikin wata daular da ba zai iya bayyanawa ba amma akwai imani to kaga mu'amalan da za a mai zai bambanta ita kawai alama ne wannan ayyukan su ne suke tarjama abin da yake zuciyar mutum shi yasa duka aka yi saɓani a duk islam ɗin nan wanne ne in baka yi ba mutum yana fita daga musulunci duka saɓani na malamai ne wasu sun ce ya fita wasu sun ce bai fita ba har sallah ita kanta duk girmanta malamai sun yi saɓani akan wanda ya barta ya mai hukuncin shi ya fita ko yana ciki duk da manyan malamai suna rajja akan cewa ai tuni ya fita saboda cewa annabi as-salatu imadud dini man aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad taraka ad-dina to anan taraka ad-dina at-tark din wajen fassara shi ne malamai suka yi sabani wajen kafirta wasu kuma sun ce a yazal wannan wanda ya bar sallan musulmi ne wal iyazu billahi haka kuma yin kaba'ira baya baya cire ka daga wannan shi yasa ma daga nan ne aka gano bambancin tsakanin iman da islam na hadisin annabi da yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun kaga yana gwada shi musulmi ne amma ba mumini ba wannan lokaci to kaga tunda ita iman tana magana ne akan abun da ya shafi baɗini na aƙida na imani abu ne wanda a zuci ake yi da shi islam shi kuma a abu ne wanda ake yin shi a aikace na zahiri abu ne wanda a fili za ga ana yin shi amal ne na jawarih to wannan abun da annabi ya faɗa ɗin ka gansu duk imani ne imani da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi da manzanni da ranar tashin kiyama haka kuma imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi kaga wannan shine tarifin imani gaba ɗaya istilaha to kowanne a cikinsu kamar yadda muka faɗa akwai wa'inda ba su yi imani ba akwai wanda suka yi imani da wasu ba su yi da sauran ba akwai wanda suka yi inkari gaba ɗaya babu har zuwa kan ƙaddara ita ma ba wai an yi ba wai an ittifaƙi ba ne akwai wa'inda suka wawware suka yi shuzuzi suka yi raddinta a ganin duk abin da ya shafi abin da ake faɗa a nan na wannan ɓangaren shine ake samun shi a ilimin aƙida to a nan za ka ji suna tattaunawa akan wasu ɓangarori na addini kamar su ƙadariya da jabriya da murji'a da mutazilawa da waye duka wa'innan suna da alaƙa da mas'alan ƙadar haka shi lafzin ƙadar ɗin duka biyu ana faɗa akwai bisukun za ka yi cewa alƙadar za ka yi cewa alƙadar duka ana faɗa to malaman ahlus sunna wato wanda su ne a sha'ira da maturidiyawa jumhurin musulmai kenan su sun tafi akan imani da ƙaddara dole ne dole ne ka yi imani da ƙaddara mai kyanta da mara kyanta duk daga Allah ne. Ma'anan ƙaddara shine abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta tun kamun a halicce ka rana kaza ƙarfe kaza kai sunan ka wane kaza da kaza zai faru da kai mai kyau ko mara kyau. Haka Allah ya rubuta shine ma'anan ƙaddara kuma ya san su. To wasu kuma suka yi inkari cewa a'a Allah bai san su ba abinda duka ga ana yi yanzu abinda na yi yanzu nan na ɗaga hannu da sauke shi yanzu nan ne ya faru Allah bai da masaniya sai bayan na ɗaga hannun na sauke sai ya sani a'udhu billahi kaga suna inkarin ilmullahi bil juz'iyat kenan akwai kuma wanda har kulliyat ɗin suna inkari su wayancan su ne suke cewa ai al'umuru unfun ai musta'anafun yanzu nan nake farawa ban taɓa yi ba ba a taɓa sanin zan yi ba Allah ne kuma bai sani ba wal iyazu billahi kaga wayannan bangare su ma sun karkata malamai kuma sun yi saɓani akan irin masu wannan aƙidan mai hukuncinsu za su kafirta ko kuma suna cikin musulunci wannan aƙidan tana bata tana fitar da su daga musulunci ko ba ta fitar da su haka har yanzu akwai wasu wanda su kuma sun yi nisa wajen imani da ƙaddaran sun ce kai komi ma Allah ne yake yi bawa ba abun da zai iya yi ba abun da yake yi sun yi inkarin kasbi na abdu kenan sun ce ai komi bil qadar komi da ka sani don haka to suna yi tuhuma Allah ma me yasa ma zai ce zai azabtar da su ko zai ba su lada akan abin da su ba su yi komi akai ba ce ubangiji duk abin da nayi ubangiji ne ya kaddara zan yi shi to tun da haka ne me yasa bayan na yin kuma a ce za a horar da ni haka aƙidansu yake haka ji suna faɗa a waƙoƙinsu suna cewa ma hilatul abdi wal aqdaru jariyatun alaihi fi kulli halin ayyuhar ra'i alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil mai suna cewa me dabaran bawa kowace hikima yake da shi bayan ga ƙaddarori nan suna gudana a kan shi ƙaddaran Allah tana gudana a kan shi a kowane hali fi kulle halin ayyuhar raye ka duba za ga ko da yaushe ƙaddara yana cikin hukuncin ƙaddara sai yadda ta yi da shi suka ce misalin shi kamar fa wanda alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i kamar wanda aka ɗaure mai hannayen shi ne aka tura shi aka jefa shi cikin kogi ana ce mai kuma kai karka kuskura ka jike karka kuskura ka jike akwai yanda ya iya akwai yanda zai yi ba zai jike ba dole zai jike to sai su suka ce to kaga suna tuhuma Allah me yasa za a horar da su bayan duk wani barna da asha da suka yi duk cikin ƙaddaran Allah ne har suna cewa ma a ƙur'ani ai inda Allah ya ga daman ma da mun yi imani ai shine bai ga dama ba kaga su wa'innan arnan zamani annabi su ne salaf ɗin wa'innan ƙungiya to sai zamanto su ma kaga inda suka faɗi suka zame a nan wajen akwai wa'inda kuma suke cewa kai babu wani abu sunan shi ƙaddara komi mutum ne ɗan adam ne yake babu wani abu ƙaddara duk abin da ka gani kai ka gudanar da shi kai kai ai shi ya sama Allah zai kama ka da laifin cewa kayi kaza ko ba yi ba saboda kai kaɗai kake yi ba ruwan Allah ciki shi na Allah shi ne in an gama ranar gobe kiyama a zo a lissafa ayyukanka a ga wanne ne suka dace ka samu lada a ga wanne ne ba su dace ba a horar da kai amma ba za ka ce Allah ne ya zagayo ya kaddara ma ka yi kaza kuma bayan ka yi kazan ya horar da kai kaga inkarin da suka to sai zamanto su kuma ahlus sunna wato maturidiya da asha'irawa jumhurin musulmai kenan sai suka yi tawassuti tsakani suka shiga suka fitar da wani ƙauli tsakani bai na farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin suka fito da wani ƙauli tsakanin wa'innan ƙauloli munana guda biyu cewa akwai ƙaddara kuma akwai bawa yana iktisabin ayyukan shi duk da shi yasa har suka yi maraddi ma wancan mai baitoci biyun na 'yan ƙungiyar da suke cewa ai babu wani abu abin da bawa zai yi duk ƙaddara ne kuma Allah ya zai ya zo bayan ya ƙaddara mai abu ya ce zai kama shi ba adalci a ciki in ji su da fara suke ce in haffahu lutfu lam yamsasu min balali wa lam yubali bi taktifin wa ilqa'i وإن يكن قدر المولى لغرقته فهو الغريق ولو ألقى بصحراء سكتي دين أهل السنة إن حفه اللطف shi wannan wanda kuke cewa an ɗaure shi za a jefa shi a ruwa in luɗufin Allah ya raɓe shi lam yamsasu min balalin a ɗaure a jefa cikin ruwan kuma wallahi ba zai jike ba in dai lutufin Allah ya raɓe shi walam yubali bi taktifin wa ilqai kuma ba zai damu da ba wani damu da ɗaure shi da jefa shi cikin ruwa da aka yi ba saboda lutufin Allah da yake tare da shi wa in yakun qaddara al-maula li gharqatihi haka kuma har yanzu in dai ubangiji ya kaddara cewa wane zai nitse ruwa zai shanye shi to fawal ghariqu lallai fa daga ranan sunan shi wanda ruwa zai shanye shi ko da a cikin sahara aka jefa shi kuwa ba a cikin ruwa ba sai ruwa ya haɗiye shi raddin da suka yi musu kenan to kaga anan ahlus sunna sun shiga tsakani sun fito da ƙauli tsakani wanda yake matsakaici tsakanin maganan murji'awa da ƙadariya sun fito da nasu ƙaulin wanda yake tsakani cewa akwai ƙaddara Allah ya ƙaddara kaza amma kuma a amal ayyuka a bawa ne yake kasbin shi bawa ne zai yi kasbinsu a nan ne kuma za a mai hisabi a kansu to dukkansu wa'innan malamai sun yi saɓani a kansu wa'innan akwal ɗin da suka kawo haliyya mukhrijatun anil milla ko kuma a'a wa'innan duk akwalai da suka kawo na shuzuzi tana fitar da su daga musulunci ko kuma a'a shi sa za ka ji malamai duk sun wace wannan a cikin littattafansu na aƙida za ka ji suna cewa uzubtida'in wa i'tizalin fusiqa min ghairi takfirin siwana fil liqa suka ce uzubtida'in duk wanda ya kirkiro yake kirkiro irin bid'o'i wannan bid'a abinda annabi bai yi ba kuma baya da asali a cikin addinin musulunci shine bid'a duk da wasu suna kuskure su ɗauki bid'an su ce abin da annabi bai yi ba kawai akwai abubuwan da annabi bai yi ba amma suna da asali a shari'a to dole wannan zamantowan suna da asali ɗin sai mai da su suna ciki minhu kenan saboda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu da annabi ya ce ma laisa minhu to minhun kenan a duba aslin shari'a in yana da asali to minhu ne in baya da asali to laisa minhu to wa zubtida'in irin mubtidi'ai masu kafirta mutane masu sukan annabi da alin baitin shi da masu sukan sahabbai duk wayannan suna cikin khanan mubtadi'in ana ji musu tsoro makar su ƙetare wannan daraja na ibtida'in har su ji zamanto sun shiga layin wa'inda ake saɓani su kafirai ne ko musulmai wal iyazu billahi to yace wa zubtida'in wa atizalin fusiqa haka wa'innan kungiyoyi da suke cewa su mu'tazilawa ne banda masu yin bid'a da masu itizali fusiqa hukuncin su fasikai ne inji sayyid muhammad bashar su fasikai ne min ghairi takfirin siwana fil liqa yace duk ba za ka kafirta su ba malamai sun kame baki ba su kafirta su ba duk da mas'ala ce khilafiya wasu sun kafirtar wasu sun ce a ba kafirai bane fasikai ne to dama kuma abunda malaman mu suke koya mana shine duk sanda ka zo irin wannan waje eh kafiri ne a ba kafiri bane to kullun ka karkata a wajen cewa eh ba kafirin bane saboda haɗarin kafirta wanda yake cewa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah yana da haɗari saboda shi musulunci ba a fita daga jikin shi sai an sai an abin da ya shigo da kai sai ka yi inkarin shi ne za ka fita al'insan lan yakfura illa bi inkari ko bi kufri ma adkhalahu fi abin da ya shigo da kai musulunci shine shahadatan to ba za ka fita daga musulunci ba sai ka yi inkarin su sai kuma wasu masail wanda aka ambato su a babin ridda su ne in mutum ya yi ya fita daga musulunci qatan ko kuma akwai wanda ijma'an ne an yi haka ya fita akwai kuma wanda sabani ne to duk sanda aka yi sabani kai ya zamanto kana tare da wanda suka ce a ba kafirin bane yafi maka sauki akan kaje akasi yace amma akwai mas'aloli guda uku inji shi Sayyid Muhammad Bashar yace wannan kan ya rajja cewa wa'inda suka faɗi wa'innan su kan sun fita daga musulunci yace siwana fil liqa to anan sai zamanto maganan shi mushkil saboda ka ce wa zubtida'in wa'tizalin wa'tizalin kuma mutazilawa kenan mabiyan wasil ibn ata da su abu hashim aljubba'i da da mabiyansu duka da abu ali aljubba'i da alqadi abdul jabbar to su kuma aqidan su ne suke cewa suke nafi liqa cewa ba za a haɗu da Allah ba ba za a gan shi ba ranar tashin kiyama kuma su a can kace fasikai ne a nan kuma kace siwa na fil liqa wanda suka yi inkarin liqa'i su kafirai yace aw qala bil kulli rabbi alima min duni juz'iyatihi aw jassama da kuma falasifa da suka yi inkarin ilmullahi bil juz'iyat da suka ce ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba ƙananan abubuwa da mutum zai aiwatar bayan da za a ce Allah ya san su in ji su sai dai kulliyat manyan abubuwa ne Allah ya sani falasifa kenan kaga shi ma wajen Sayyid Muhammad Bashar wayannan kafirai ne sai kuma aujassama masu mujassima wayanda suke mai da Allah gangan jiki kaga yan kungiya kenan a wannan zamani namu su suka yi ma Allah gangan jiki suka mai wajen zama suka mai wajen saukowa har suka faɗi cewa abun zaman nashi ya ɗauki mutane nawa ne akwai ɗan sauran waje zai matsa ma annabi ya ɗan zauna ranar tashin kiyama dai da sauransu to mujassim kaga shi a wajen wasu malamai sun tafi akan cewa kafiri ne mai danganta ma Allah jiki to kaga dai abun nufi wa'innan duk aqwal din da aka faɗa akan abun da ya shafi kaddara malamai sun yi saɓani akan cewa wa'inda suka saɓa ma ya suka yi inkari ko suka yi guluwi a cikin cewa ai komi ma kaddara ne dan adam baya komi kafirai ne ko fasikai mafi inganci dai cewa duka suna cikin musulunci amma dai ba ba, ba nagari ba ne su fasikai ne wanda shi ne sai bashar ɗin ya faɗa da farko zubti da yin atizalin fusiƙa min gairi takfirin siwa na filika to kaga na ƙaddara kenan amma kuma dole ne a yi imani da ita in dai na ahlus sunna ne a wajen aƙidan ahlus sunna wal jama'a maturidiya da ash'ariyawa cewa dole ya imani da ƙaddara mai kyanshi da mara kyanshi kuma dukkan shi daga Allah ne khilafan lil mu'tazila da suke cewa a duk wani abu mara kyau ba daga wajen Allah yake kaga su ma nan duk sun fita daga da'iran ahlus sunna ne sai dai a kira su da fasikanci amma ba za a kira su da kafirai ba shi yasa malamai suke cewa wa wajibun imanuna bil qadri khairin wa diddihi kama fil khabari wa zu sa'adati as-sa'id fil azal wa didduhu ash-shaqiyyu haythu ma nazal وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره ومؤتلق والكل لا يخرج عن حكم القضاء وليس ما أظلم مثل ما ما أضاع تكاغا أن أن تؤمن بالقدر خيره وشره كان هل ينزو جبريل يتي مع النبي صدقت للي كاي غسكيا الصادق الأمين to wannan duka kaga na imani na aqida kenan sai ƙara ce mai فأخبرني عن الإحسان كبل لاباري تو أكن إحسان النبي يتمي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يتمي إحسان شيني أن تعبد الله كأنك تراه shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah kaman gashi nan kana gane shi wannan na farko kenan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in wannan ya gagara sai ka bauta ma Allah a matsayin wanda kake da yaƙinin cewa dama yana ganin ka in kai kana gaba ka ganin shi wannan tabbatacce ne to ka san dai ai shi yana ganin ka don haka to ka yi mai ibadan wanda kake tabbaci kana da yaƙinin cewa yana kallon ka kana aikata duk abin da kake yi ko da wanda ya ce ka yi ne ko wanda ya ce ka bari shi ne ihsan an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shi ne ihsan ka bauta ma Allah kaman gashi nan ƙuru-ƙuru kana gane shi in ya gagara kuma ka bauta mai kaman ka tabbatar dama yana ganin ka wanda dama haka to kaga wannan shi kuma ihsan din ilimi ne wanda ya shafi ruhi da zuciya a lokaci ɗaya wanda ilimi ne wanda su ne ake kiran masu lura da wannan ilimin sufaye ko kuma masu ɗariƙo su ne wanda suka ƙware wajen wannan ilimi na ihsan ɗin wanda shi ne ƙololuwan addini ilimin kuma shi ne ilimin taskiya ilimin tasawuf duk sunan shi ne to kaga anan da ya ce mai an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu ya raka shi ne ƙarshe a cikin abubuwa uku da aka tambaya wanda su ne hawa-hawan addini al'islam al'iman al'ihsan wanda muka ce na farko aiki ne na zahiri ibada ce na zahiri na jiki da jiki ake aiwatar da shi na biyu al'iman wanda shi kuma ibada ce na na zuciya na imani ne na uku kuma shine al-ihsan wanda ibada ne na zuciya da ruhi saboda cewa annabi ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb wata tsoka a jikin dan adam in ta gyaru komi nashi ya gyaru in ta ɓaci kuma komi nashi ya ɓaci wanda ita ce zuciya to kaga wayannan hawa-hawa guda ukun kenan malaman farko ilimin farko shine ilimin fiqo na islam ilimi na biyu ilimin aqida tauhidi ilimi na uku kuma ilimin tasawuf ilimin tazkiya da wani faɗi kuma shine kace islam abu na gangan jiki iman kuma abin da ya shafi yana tattauna abin da ya shafi yana magana da hankalin ɗan adam na uku kuma yana tattaunawa da ruhin ɗan adam wanda haka jerinsu yake da tutun da wannan na tasawuf ne makamin nasu ne na ihsan shi yasa to ba abun mamaki ba ne in wani yana makami na farko ya ringa inkari akan abubuwan da na ƙololuwa suke ciki na ihsan saboda bai zo wajen ba ne bai san me ake yi a wajen ba bai san wannan ilimin ba shi yasa daga inda yake sai ya ringa hangan abun a yanda yake gani har yana yin kari dukkan so nan bangarorin za ga ba wai wani jituwa ba ne tsakaninsu za ga malaman fiƙo sai ga an rawaito soke-soke da za su ringa yi na malaman tauhidi suna su kansu haka su ma malaman tauhidi da ka ji suna cewa in ka ji littafan suna magana daskararrun mutane da wanda ba su amfani da kwakwalwansu za ka ji to ba ci sa'a ba da malaman fiko suke haka su ma malaman fiko za ka ji jifa-jifa sun soki mutum malaman sufaye ko wani abu saboda daga inda suke da wajen aikin shi kenan aikin ayyuka ne na zahiri su kuma tasawuf an wuce wajen an wuce na kwakwalwa wanda shine na iman an zo na rohi an zo wajen gyaran zuciya ne a tsarkake ta ta yi sama tunda dama tarkibin ɗan adam kenan gangan jiki ne aka busa mai ruhi to wannan ruhin shine na Allah a jiki kamar yadda malaman na mamlakar malaman sufaye suka mai da abun ma da suka mai kamar wani mamlaka a jikin mutum cewa ga sarki ga waziri ga gimbiya ga waye dai da sauransu duk jikin ɗan adam saboda tarkibin shi na gangan jiki da na ruhi da aka haɗa kuma kullum haka ake tsakanin gangan jikin da ruhin wannan yana so ya ja gangan jikin ya fizge a koma gida a koma sama dama mahallin su kenan mahallin arwa sama ne burin shi kullum a tafi kawai shi ma wannan ƙasan kullum sha'awa da son zuciya da bahimiyanci duka a yi ƙasa to haka ɗan adam yake yake yawo kullum ko a yi ƙasan ko a yi sama in an yi ƙasa can wuta take in an yi sama kuma wajen aljanna ke aka je medaliya duk ya kasafta su duka a mamlaka insaniya ɗin yana cewa فيحن ذاك لأرضه فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد ga wannan fatan su burin su ai ta ja a koma ƙasa yahinnu zaka li ardihi bi tasaffulin wa yahinnu za li sama'ihi bi tasa'udi to kaga yanda makaman suke su guda uku haka har yanzu akwai isharori na sufaye a cikin cewa annabi an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu masu ishara haka suke karanta wannan waje fa in lam takun tarahu ma'ana a isharan su shine cewa an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kaman gashi nan kana ganin shi kuru-kuru wanda ganin Allah kuma an yi saɓani a kan shi ayi zai yi a duniya a ga Allah ko ba zai yi ba a lahira zai yi a gan shi ko ba zai yi ba nan ma saɓani ne mai tsayi tsakanin malam wasu sun ce a ba zai yi a gan shi a duniya ba ba zai yi ba a duniya dai ba zai yi ba sai dai a lahira a lahira kan za a gan shi wannan yawancin majoritin ahlus sunna haka suka tafi maturidiya da asha'irawa kenan sun tafi akan cewa ba za a ga Allah a duniya ba dan adam ba zai gani ba sai dai ya faru da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya ga Allah da ran shi yana farke idon shi biyu ba bacci ba ya ga Allah kuma da idon kanshi to da shi kuma ba wanda zai iya ganin Allah a duniya sai dai ranar tashin kiyama wasu kuma sun ce a ai shi Allah ba zai gano bane gaba ɗaya mutlakan baya ganuwa saboda sharaɗin gani dole sai akwai muƙabala sai kana kallon mutum ne sai ka yi muƙabala da shi ne za ka gan shi dole kuma sai akwai shu'a wanda yake tsakaninka da wanda za ka gani dole sai akwai kusanci kusancin kar yayi kusa da yawa kuma kar yayi nisa can da yawa shurut dai na ru'ya wanda ake yi na duniya wannan sai malaman mutazilawa suka tafi akan cewa Allah ba zai gano ba to duk malamai dai sun musu raddi duk akan wannan sun musu raddi da ayoyi da hadisai duk da su ma ba su bar su ba sun yi ta tawilin su shi yasa malamai suka ce wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ahli al istifsari دون تنافر أو اتصال وبالذي يليق بالجلال وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال إذ فسروا الرؤية بالشعاع وذاك في ذا الباب ذو امتناع suka ce ana ganin Allah saɓani ga ƙungiyar mutazilawa wanda suka tafi akan cewa ba a ganin Allah sun tafi akan cewa Allahu la yura ba za a iya ganin shi ba la fi duniya wala fil akhirati aka musu raddi da cewa Allah wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha naziratun aya ne gashi nan fuskoki na ‘yan adam na mutanen kirki na mumine ranar tashin kiyama nadiratun tana kyalkyali saboda naziratun ila rabbiha tana kallon ubangijinta su kuma suka ce a ai naziratun huna ai muntazira tana jira ne wai jira ne sai suka fassara jira a nan wajen da nazira da cewa jira ne muntazira kenan haka kuma ga hadisin annabi innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara la tudamuna fi ru'yati aw kama qala hadisi ne cewa annabi ya zo ya gan suna kallon wata ya ce kun gani yadda kuke ganin watan da haka za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama to su duk sun awwala wannan sun yi tawilin shi sun tafi akan ka'idansu na cewa ba za a gan shi ba to nan sai zamanto malamai suna musu ji musu tsoro Allah ya sai musu sakayya da rashin ganin da sun yi inkarin ru'uyan ana ji musu tsoro kar Allah ya zo ya musu sakamako da cewa eh din to ku tunda kun ce ai ba gani ku ba za ku gani so da aljaza min jinsil amal to dai zaman to kaga ihsan tunda dan adam ya kai wannan wajen ga makami biyu da suka riga shi su kuma na suna magana ne ɗaya yana magana akan zahiri shine maqamul islam ɗaya yana magana akan baɗini shine al-iman sai ihsan shi kuma ya zaman to khulasa shine ka kyautata a zahiri da baɗini kaga an haɗiye duka abubuwa biyun kenan shine ɗan adam ya zamanto ya cika shine ya kyautatawa a zahirance da batini shine maqamul ihsan to in kai zo wannan makami ka zo maqamul ihsan din sakamakon ka a wajen Allah shine cewa ba ka bauta ma Allah ka annaka tarahu ba kana bauta mai kaman kana ganin shi kuru-kuru to ranar tashin kiyama sai ya zamanto sakamakon da zai maka shine ka ganshi da gaske ba ka annaka ba a'a tarahu sai ya zamanto tarahu da gaske gashi kana ganin shi ba ka annaka ba nan ma cikin ka annakan malaman sufaye suna da ishara a kai ya za a yi a yanda aka yi kaf guda biyu suka zo ka da ka ka annaka sai anna ta zo tsakani to shi yasa Allah in ka zo wannan makamin sakamakon da zai maka ka ganshi da gaske ba ka annaka ba shi yasa yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada wa'inda suka kyautata sakamakon su shine alhusna aljanna wa ziyada da kuma kallon ubangiji ne ne faljannatul husna wa ziyada aljanna ita ce alhusna wazi ziyada ita kuma arruya din ita ce ziyada to ga makami na ukun kenan har yanzu kuma sufaye suna karanta nan wajen a matsayin cewa fa illam takun tarahu an ta'budallaha ka annaka tara sai suka ce fa illam takun sai su tsaya sai su ce tarahu shi ma ishara ne akan cewa in mutum ya yi tajarrudi lam takun kamar da kanka babu adam kenan takunu kaga wujud lam takun kai ai ka zama adam ka zama babu to in dai ka zama babu kai to tarahu ishara ne kuma na malaman sufaye wanda ilimi ne nasu da mustalahat ne nasu in ka sani ka gane ahlan wa sahlan Allah sama albarka a ciki in baka sani ba kuma kar ka yi inkari ka tsaya daidai inda Allah ya barka shi yasa mai akhdari yanda ya yi ishara shi ma mai akhdari annan ya yi magana na ishara ɗin yake cewa annabi Musa da ya zo ganawa da Allah Ubangiji ya ce mai fakhla'na alaika cire takalmanka innaka fil wadi al muqaddas tuwa cire sai cire takalma to sai shi ma mai akhdar yake ishara yake cewa fakhla'ni alal kauni kai tarahu wa ghudda tarfal qalbi an siwahu yace in dai kana so ka ga ubangiji to shine fakhla'ni alal kauni ka cire takalman kaunu gaba daya ya zamanto babu komi kullu shay'in halikun illa wajhahu to wajen cire kaunun nan har da kai a ciki kai ma kana cikin kaunu shine ma'anan fa illam takun ka cire kaunu gaba daya har da kai to wannan adam din shi zai sa ka ganshi fakhla ni ala al-kauni kai tarahu غد طرف القلب عن سواه to shine ma'anan fa illam takun tarahu dai ka zamanto kai kaunu ya zamanto adam gaba ɗaya ba kowa ba komi zai zama sai Allah shi kaɗai nan ne za ka gan shi to kuma har yanzu nan yadda suke makaman guda uku malamanmu na sufaye kowanne suna mai darajoji guda uku islam yana da daraja uku iman darajan shi guda uku haka ihsan aga sun ce makamin islam yana farawa ne da tauba yana farawa ne da tauba da tuba saboda dole a fara da shi saboda shi takalli ne saboda shi takhalli ne at-takhliyatu dama hiya al-muqaddama ala at-tahliya wa ala at-tajliya bayan tauba sai istiqama fastaqim kama umirta sai taqwa taqullaha sai kuma kaga maqamin islam an gama da shi kenan da wa'annan darajoji guda uku sai maqamul iman kuma yana farawa da sidq Allah ya ce ya allazina amanu taqullaha ittaqu Allah wa kunu ma'as sadiqin as-sidq sai dumanina an-nafsul mutma'inna to an-nafsul mutma'inna sai ikhlas as-sidq wa tumanina wal ikhlas kaga maqaman iman kenan sai ihsan kuma akwai muraqaba da mushahada sai ma'rifa shine ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ya gagara ka bauta ma Allah cewa kana istihdari kana ce ganin cewa gashi kana ganin shi to kar ya gagara ka tabbatar da cewa shi yana ganin ka duk abin da kai shi yana ganin ka shi sa shi Ibrahim ya ce da mutane za su yi ma Allah mu'amalan da suke yi ma manyan anguwansu ko manyan garurukansu ko manyan ƙasashensu da shi kenan da duk sun zama waliyai bayan Allah saboda bayan da za ka yi kaga ka aikata wani abun asha a gaban wani babba na anguwanku ko na garinku ko na ƙasanku to Allah da kuma kullun yake tare da kai nahnu aqrabu ilayhi minkum ma yakunu min najwa salasatin illa huwa ma'ahum to shi shi ya kamata a ce kayi mai irin wannan mu'amalan na ka ringa muraƙaban shi duk motsinka harakat da sakanat ɗinka ka ringa istihdarin cewa ga Allah nan yana ganin ka in ya gagara kai kaddara kana ganin shi ganin dama da idon da idon zuciya ne ba da ido na gani ba to kaga wayannan yanda malaman baya suke kakkasa su kenan kuma abu ne wanda makamai ne guda uku islam da iman da ihsan kowa akwai inda yake akwai manazilu sa'irin in mutum yana sairi zuwa ga Allah kowa akwai inda yake in shi bai sani ba malamai sun sani an san inda kake kana yin magana kowa ya san inda kake da haka kowa kawai ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kar ya ringa inkari ma wasu wanda bai san inda suke ba bai ji abun da suka ji ba bai ga abun da suka gani ba bai ɗanɗana abun da suka ɗanɗana ba haka ne za a iya zama lafiya to ga za mu tsaya daidai nan wajen fa'innahu ya raka sai zuwa kuma darasi mai zuwa insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah an saurari karatu kashi na hudu kenan a cikin wannan littafi mai suna a arba'un hadis tare da saidi mubashir bin maulana shak tahir usman bauchi a wanda darul ulum na saidi mubashir din wato reshen wunti suka dauki nauyi a recording by sautal faida special media bauchi domin samun waɗannan karatuttuka za a iya samun mu a shagon mai lamba shida kusa da gidan ɗan kirana da ke kan titin kobi nan cikin garin bauchi ko a tuntuɓe mu ta telegram ko whatsapp ko ta shafinmu na facebook www.sautalfaida.com a ga namba wasa ɗin kama haka 070 3778 5777 a yi sauraron lafiya